To, ‘yan uwa masu bibiyan mu a ɗanyi afuwa ana ɗan samun matsalan network ne, wato layi ne ke ɗan samun matsala, amma dai yanzu insha Allah mun gyara karatun zai ci gaba daga inda muka tsaya. Kamar yadda muka faɗa wannan shine halka ta sha takwas karatunmu na halin masa'il. kuma muna yin magana ne akan shika-shikan imani shika-shikan imani guda goma eh guda shida kai muna bin su da sharhi cikin wannan littafi na Maulana Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini mun yi magana akan imani da Allah mun yi magana akan imani da mala'ikun Allah mun yi magana akan imani da littafan Allah a satin da ya gabata yau kuma za muna magana ne akan imani da manzannin Allah wato manzannin Allah tabaraka wa ta'ala sau da haka maulana sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu ya ce al'anbiya'u wa rusulu alayhi salatu wassalam annabawa da manzanni amincin Allah ya tabbata a gare su yace juba ala kulli mukallabin yana wajaba amsa dukkan baligi mai hankali min almu'min ga mu'minai an yi ataqida ya kudirce anna Allah ta'ala ba'atha bi fadlihi wa judihi anbiya'an wa rusulan Allah ya aiko annabawa da manzanni da baiwarsa da falalarsa aujaba alal ibadil imana bihim ya wajabta wa bayi su ba da gaskiya da su arsalahum bil haqqi ya aiko su da gaskiya mubashirina wa munzirina suna masu bishara masu faranta cikin mu'minai da shiga aljanna suna masu gargadi da kafirai da wanda yake karba abin da suka zo da shi da shiga wuta wala ya'lamu adadahum illa Allah sharif ya ce ba wanda ya san adadin annabawa sai Allah amfanin karatu kenan kaga in daji kake kawai adadin annabawa dubu da dubu ashirin da dubu hudu ita ce magana da kowa yake kanta kowa ya da ita to ka ji cewar ashe akwai malaman da suka tafi akan cewar annabawan nan ma ba su ma ba adadin su ba wanda ya sani sai Allah ina ba ta amfani da Allah ta'ala kuma wannan ayoyin sun yi dalali wannan ayoyin da zamu karanta sun yi nuni akan haka inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun maka wahayi kamar yadda muka muka wa annabawa wahayi kamar yadda muka wa annabi nuhu kai wahayi ko tun daga tun ga tun baya wa wahayina min ba'di daga bayan sa ko wa wahayina ila ibrahim mun yi wahayi zuwa annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaquba da annabi yaqub wal asbati da ƴaƴan annabi yaqub din haka wasu malaman tafsiri suke wa isa da annabi isa wa ayyuba da annabi ayyuba alaihi salam wa yunusa da annabi yunusa wa haruna da annabi haruna suleiman da annabi suleiman wa atina dauda zabura mun bawa annabi dauda littafi da ake ce mishi zabura wanda mun ji irin abubuwan da suke ciki a wancan satin shi littafin zabura ko wa rusulan da wasu manzannin da asqasnahum alayka min qablu mun kissanta maka zancan su tun gaba wa rusulan da wasu manzannin da lam naqasuhum alayka ba mu kissanta maka labarin su ba kaga wanda yana da lalacewa kenan zuwa wancan su ta ce adadin annabawa wanda ya sani sai Allah wa kallama Allah Musa takalima a Allah ya zance da annan Musa zance rusulan manzanni ne da Allah ya aiko su mubashirina masu bishara wa munzirina masu gargadi la Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kada ya zamo mutane suna da hujja ga Allah bayan aiko manzanni da yayi wa kana Allah azizan hakima ubangiji bai gushe ba buwaye ne kuma mai hikima na gaya mana cewar da ba aiko manzanni ba da an je kiyama sai a dinga cewa Allah ya ba mu san ka ba ai da ka turo mana wanda zai gaya mana kai da mun bauta maka kamar yadda Allah ya faɗa a wata wal anna ahlaknahum min qablihi laqalu rabbana la arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakzafu ya ubangiji ai Allah ya da mun halakar da su gabanin mu aiko musu manzanni da sun dinga cewa ya ubangiji ai da ka aiko mana da manzanni ai da mun imani da kai da mun ba ayoyinka mun yi manzanni ai ba mu sani ba ne to sai Allah ya yanke hanzari sai ya aiko manzanni har ya ce amma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba mu zamo masu yin azaba ba har sai mun aiko manzanni an bayyana yawwa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah mun mun aika wa kowace al'umma manzo wannan ne yan kalakatu suka ce wai akwai annaba a cikin dabbobi ma ko? Sosai kuwa zan ce duk akwai annaba a cikin dabbobi wai saboda ai an ce wa ma min dabbacin filardi wala ɗa'irin ya ɗiru bi jana hari illa umamun amsalukum ai su ma an ce al'ummatai ne kuma Allah ya ce duk al'umma mun aika musu manzo da haka akwai annabi tsuntsu akwai kaza haka duk eh aka buge tsuhi duk wanda yake harkar bata kuma wai da, da hujjarsa da ya dogara da ita ta cewa wai wai shi ma akan ne da yake ai an ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take dindike a ban kasa wala da'irin babu wani tsuntsu ya diru bi da nayi da yake tashi da fukafukansa illa umamun amsalukum su ma al'ummatai ne kamar ku to can kuma Allah ya ce duk al'umma mun tura mata manzo daga jira ga gani tsibirin nan su su su su su tsuntsu su turuwa su waye duk an tura musu suma eh saboda abin nan saboda dai bata to shine Allah ta'ala yace walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka mun ai mun aika manzanni gabaninka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam minhum man qasasna alayka akwai wanda muka yi maka isar su wa minhum man lam naqsus alayka akwai wanda ban masa isar ban maka isar su ba to sai sharbiyat wallazi jaa zikruhum tafsilan wanda ambatan su yazo a rarrabe fil qur'ani a qur'ani yajibul imanu bihim tafsilan wajibi kai iman da su a rarrabe su nawa ne wanda suka zo a rarrabe sai ce wa kamsatun wa 20 su 25 ne su ne wanda aka faɗe su a rarrabe a cikin alkur'ani wal baqi shauran kuma yajibul iman bihim ijmalan wajibi kai iman da su a dunkule wa ba'athur rusul wa ba'athur rusuli ai ko manzanni wa in kana ja'izan ko da yake ja'izi ne a gun Allah illa annal iman bihim wajibun sai dai ba da gaskiya da su dole ne shi Allah ya ga dama ya halitta halitta bai aiko musu manzanni bai ya saka wanda ya ga dama a wuce ya saka wanda ya ga dama a aljanna kayan ka ne ya ga dama ya haka kaga kenan ja'izi ne abun Allah amma tare da aiko su ja'izi ne to mu kuma halitta ba da gaskiya da su dole ne akan mu to sai jarabe ce wa yusta'anatu li adadil anbiya'i za a ɗebe kewa da adadin annabawa bi ahadisa ko bi ba'd al ahadisi da shashin hadisai wahiya ita wannan hadisai wa in kanat da'ifatan ko da dai hadisan rauna na ne illa annahu la tarattabu ala zikri ha shay'u sai dai dan an jira an kawo ta ba wani abu da zai faru a jiran tuta ko kuma ba wani abu da zai jiranta afsa an batuta faqad ja'a ana bi zarr radiyallahu anhu qala hadisi yazo daga abu zarr al-ghifari Allah ya kara mai yadda yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah kam adadul anbiya ko ko kamil anbiya nawa ne annabawa kala sai ce mi'atu alfin mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishiruna alfan annabi dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu shine za ka jin ra'ayin adadi sai a ce a ja dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to ai su su adadinsu rundunar Allah kenan da ya ce musu wa inna jundana lahumul galibuna ko runduna ta su ne masu rinjaye ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun to ai runduna Allah kenan wanda Allah ya turo su suka yaƙi ata suka yi fada da bata suka kuma ci nasara suka ci galaba akan bata da haka shine malamai suke yin tafa'ul fata kaga adadin ma yanzu sai a ce wannan adadin na yan bid'a ne an bayyana to tafa'uli ake me tafa'uli fata wato wannan adabin su Allah ya aiko suka ci nasara suka ruguza abu kaza to ni ma bukata ta da nake so in ci nasara da ita bara in kamun kaba da wannan adadin in yi abu kaza adadi kaza dan su samu wannan waye hana ba wanda ya hana alaikum bima tudiquna kawai yawa sannan kuma ana yin kamun kafa da aikin alhairi gun Allah ai ai a nemi biyan bukata shikenan yake ce bari ka bari ka ja hai ya tsayi wa adadin annabawa in ka ja ka roki Allah bukata kaza da kake so Allah ya maka ya maka adadin ka rike shi saboda an ce adadin annabawa ne to su kuma sun ta nazara ko 313 adadin manzanni da aka duka zaka ga bayin Allah duk abin da suka dora ka san wani takaddarin mai tafsiri a nan Kano da aka yi sai sai ce wai sai a ce a karanta bismillah sha tara me ya ci dayar wai me ya ci dayar yana izgilanci to kuma da ya je tafsirin ibnu kasir sai ga falalar karanta bismillah sha tara ɗalibin ibnu taymiya a farko sai ga ya kawo falalar karanta da sha tara me yasa ake cewa a karanta da sha tara ai na ga huruf din ne 19 ko harafan bismillah guda 19 ne ko in ka lissafa ba sun mi ara alif lallan hakuri lallan din biyu kenan ko ba sun mi ara alif lallan hakuri ko alu lanjaye ra ha karami mun jaye nu ara ai ba alita ba da alu jago yawwa alu lanjaye ko ha karami ya mi ara to kagan an sa alu dadin shi ne akwai yafo ko ra to ra na tsallake kwaya daya to wannan ra din ita ce ta zama 19 kaga wancan alu ja babu shi dama a rubutun hafsu ba ma a sa shi ko a rubutun hafsu ba aluja mu a nan ne sai ya ce wai aluja kullum kana sama ko ba a kowa eh to da haka kaga in ka lissafa harafan guda 19 ne to sai ake tafa'uli sannan mala'ikun wuta nawa aka ce su nawa ne ala tis'ata ashar ka gani to kan a ibnu kasir sai ya kawo cewa wanda ya karanta ta za a tsare ya karanta ta 19 za a tsare shi daga wa'annan zabaniyawa din da aka ce guda 19 yana na tafsirin ibnu kasir to shine zaka ji an ce ayi bismillah 19 dan adadin ta 19 harafan 19 haka kawai Allah ya zaba mata harafan nan 19 ya sa mata ba haka bane akwai wani abu dan haka shi sai a ce a karanta 19 in an ce ai ya latifu 129 to adadin da ke nan latifu ɗin lanjaye 30 ɗamu kanu 9 ya goma fata ba in ka lissafa ya ga ya baka 129 kuma hisabun nan aje a duba tafsirin ibn kasir din shi ma ya yi wacin hisabun nan hisabul jumal din nan duk ya ka kawo duk abu ne akwai shi a musulunci su ne kawai wayannan in ba mu iya abu ko mu za abu ba kawai ba daidai bane shine kawai to da haka annabawa dubu ɗaya da dubu ashirin da dubu hudu kultu abu zarin ya ce sai na ce ya rasu da lamakin allah kamin rusuli minhum to manzanni kuma nawa ne a ciki ala sai ce salatu mi'atin wa salata ta ashara jammun gafir su ɗari uku da goma sha uku ne rindina ce mai yawa ina ga sharif zai magana akan bambancin manzo da annabi ba mamaki a gaba ba za mu roga malam masallaci ba in an ce wannan annabi ne mai wannan kuma manzo ne mai ake nufi to kala sai manzo Allah sai ce ya abazarin ya abazarin arba'atun suryaniyun guda hudu yaren suryaniyanci suke yare ne suryaniyanci adama annabi adamu washif da annabi shisu ko adamu annabi adamu washifun da annabi shisu wa nuhun da annabi nuhu wa khanuhu da khanuhu wa huwa idris shine annabi Idris wa huwa awwalu man hadda bi qalam shine farkon wanda ya bara rubutu da alƙalami kuma kamar yadda na faɗa shine farkon wanda ya bara ilimin ramli na gaske din ilimin ramli a ya zo a sahihu muslim kamar yadda ya zo a tafsirin at-tabari nake gani ina ina zaton qurtubi ma ya kawo cikin suratul ahqaf au asaratin min ilmin dinnan suka ce wannan ilimin ne da aka ba annabi Idris sannan a can cikin ikira allazi allama bil qalam suka ce wannan ilimin ne na na na, na ramli din dai wannan ilimin na, na abu sannan a hadisi na muawiyah ibn al-hakim ina ga sunan kenan muawiyah ibn al-hakim nake zaton mahaifin haka yake ya zo sallah farkon musulunta sane bai san kunjin sallah ba yayi magana a sallah da yayi magana sahabbai suka zuro mai ido ana sallah shine ya ƙara faɓa wata magana kuma da annabi ya sallah zuwa ci magana ba kawai ji suka yayi ko atishawa ya ce alhamdulillah ne da ya faɗa ya aka zuro mai ido haka ana zuro mai ido sai ta ya kuka zubo min namiji haka ne kaga ya ɓata lamari sunan kawai sun waigo kaga ba a ji me suka yi ba dai ka an waigo a kalle shi an waigo a ga wai waye mai magana ne su ma sun bar sallah kaga kowanne sun tafi cikin wani abu da yake nan da ya yi magana ne ya ce faja aliyu san mai tunani sai aka dinga yin haka kai mara shiru ta Allah haka za kaga ba za a yi magana ba da aka idar yace wallahi ban taba ganin malami irin annan Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam yace bai da kyan ba bai kyaran ba bai mun tsawa ba yace abin da yace mun wani ita sallar nan tamu da muke yi ba wani abu na zancen mutane da ya halatta a yi a cikin ta ita kawai tasbihi ne da tahlili da karatun alqur'ani abin da ake yi a sallah kenan ba a yin magana ya ce to wannan abu shi sai ya mai daɗi kawai sai ya kama tambaya sai ce ya rasulullah a cikin mu akwai mutanen da suke zuwa gun bokaye sai ce kai kakkaje sai ce to a cikin mu akwai masu yin canfi a ce in an ga bakin tsuntsu yau kasuwa ba nasara ba zan fita ba in an ga waye yau ba za a yi kaza ba to yace kai kai kakkai sai yace to akwai wasu mutane kuma da suke yin zane zane suna yin bayani suka yi zane zane yayi su dinga ba mutane bayani sai manzo Allah yace kana nabiyyu minal anbiya ya kudu faman wafaqa haddahu fazaka akwai wani annabi cikin annabawa da yake wannan zane zanen ya bada bayani wanda na fi dace da na wannan annabin to daidai ne fazaka shi ne annabi idris alayhi salam yawwa to wannan sai dai wannan baya hana kuma makaryata su suka fi yawa ba makaryata yan da'awa kenan wannan sun zo kawai gogewa ne da kwarewa su yi karya da da abun a hada fada a hada wannan da wannan fada a cewa ne ne jebi ga gaji nan wani dan dan kata kata bi dan abun nan eh shine eh gewa da ni kaga an haɗa rigimar ke da ya je a ce wani ni dama ya nemi wani kalla-kalla kwanan nan na ga alamu na san kiyaye to wa arba'atun min al-arabi akwai hudu kuma larabawa ne hudun annabi hudu wa salihu da annabi salihu wa shu'aibun da annabi shu'aibu wa nabiyuka da kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wayannan annabi larabawa ne kaji su annabawan da suke larabawa ta farkon annabi a bani isra'ila annabi musa ne su aka fara ba shi ne farkon annabi a cikinsu wa akiruhum isa kuma na ƙarshen su annabi isa daga shi ba ƙara annabi a bani isra'ila wa awwalun nabiyina farkon annabawa alal idlaqi wanda aka fara ba annabda adamu annaba adamu wa akiruhum kuma ƙarshen annabawa alal idlaqi wanda daga shi babu wani annabi yace nabiyuka annabinka ya ya Abu Dharr wannan hadisi Abdul Umayd ne ya rawaito shi da Hakimu Tirmidhi a cikin Nawadirul Usul da ibn hibban cikin sahihinsa an bayyana da imam al-hakim cikin mustadrak kasan kamar da na faɗa mutum biyar su ne suka lazumta wa kansu hadisan da za su sa a littafan su duk ingantattu za su saka mutum biyar ne shine asyudi ya waƙe sai ce wa awwalul jami'i bi iktisari ala sahihi faqat al-bukhari farkon wanda ya fara cewa ni zan tattara littafan hadisi amma ba zan saka wani hadisi a ciki ba sai ingantacce yace to wanda ya fara yin wannan a duniya shine Imam Bukhari amma kafin shi an yi littafin hadisi awwalu jami'ul hadisi wal athar ibnu shihab amir lahu umar yace farkon wanda ya fara tara hadisi a duniya ya fara tattarawa to shine ibnu shihab zuhri umar ibn abdul aziz ya sa shi amma an kaje ba wani wannan babun wanka babun tsarki babun waye aka ba wannan kawai zaka iya ganin hadisin alwala a cikin karatun ciniki zaka iya ganin karatun ciniki a cikin ba wani tsari haka na babobi an bayyana sai ce wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri zuqtirabi kabnishi kabni juraidin wa hushaymin malikin wa ma'amarin wa waladil mubaraki ya ce farkon waɗanda kuma suka fara yin babun hukuma kaza babun hukuma kaza ba a ce an ware wannan maganar alwala za a yi nan maganar tsarki za a yi nan maganar sallah za a yi ya ce wasu jama'a ne zamaninsu ya kusa ya zo ɗaya ya ce kamar ibn jiraidin da hushaimu da imamu malik da ma'amaru ɗan rashidi da abdullahi ibn al-mubarak wayannan duka a kusan zamani ɗaya suka yi rayuwa don haka wayannan su ne farkon wanda suka fara yin babi babi babi amma tattara hadisi ibn shahabin ne ya fara yi umar ibn abdulaziz ya sashi to shine yace wa awwalul jami'i bi ittisari ala sahihi faqat al-bukhari imamu al-bukhari kuma shine farkon wanda yace to ni kuma nazo zan zan fara zan tara hadisai amma ni ingantattu zan saka ya kafa wasu sharadai sai hadisi ya cika sharadi kaza da sharadi kaza da sharadi sannan zan sashi in bai cika ba zan sashi ba to shine wa muslimun min ba'di wal awwalu ala sawabi fi sahih afdalu sai imam muslim kuma yazo bayan bukhari ya dubi abinda bukhari kuma dama almajirin bukhari ya dubi yadda bukhari yayi shi ma yazo ya tattara nasa sai suwidi yace wal awwalu kaga bukharin nan wajen inganci gaskiya fi muslim sai ce wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibu huwa wasfuhu kada haka ma wanda yace maka muslim ya fi bukhari to yana magana ne akan yadda muslim ya jeranta babobi ya fi bukhari iya babi tarjamar babi ya jera shi to da jeri da tsarin babi to ya fi imamul bukhari amma in inganci ne to bukhari kuma ya ɗari muslim to har ya zo gun da yake cewa wa khudh wa haythu hafizun alaihi naf wa min musannafin bi jam'ihi yukhas sai ce kabni huzaimata wa yatlu muslima wa aulihi al-bustiya thumma al-hakima to kaji inda suka fito wayannan sai ce duk inda mahaddacin hadisi ya ce maka wannan hadisin ingantacce ne to kai aiki da shi ka yadda ingantacce ne hafizi waye hafizi irin su Ahmad dan Hanbal ya haddace hadisai 750 matanan wa isnada irin su bukhari din ya ce ya haddace hadisi 300 na annabi sallallahu alaihi wasallam 200 raunana 100 kuma ingantattu daga tsarin nan ya tato wa'annan guda 2500 din da ya saka ai hadisi wanda ba bukarari ba gaba ɗaya a bukhari 2500 wa adadu wato wa adadul awwal bit tahriri alfani war rub'a bila takanini adadin Bukhari gaba ɗaya dubu biyu da ɗari biyar ne in aka cire mukarrara su hadisan da ya maimaita wa muslimun arba'atul alafi wa fihi matakararu zamman wafi muslim kuma gaba ɗayan su dubu hudu ne amma an maimaita hadisai da yawa shi muslim an ce in an hada da mukarrara su za su kai dubu sha biyu shi kuma Bukhari ya su za su kai dubu shida da da motsi in an hada da wanda aka maimaita na muslim ya fi yawa da haka sai aka ce to to su suka fara kafa sharadi suka ce sharadi kaza sharadi kaza sannan zamu rubuta hadisi da haka shi kuma al-Imam al-Bukhari Muslim bai kai Buhari wannan sharadan ba to da haka sai Suyidi yace duk inda Hafiz yace hadisi sahihi ne to kai aiki da maganar sa in ya inganta shine yace muku Hafiz din kamar su ibn wannan shi Ahmad ibn Hanbali irin su Imam Maliku irin su imamu shafi'i din irin su bukhari din su muslim duka suna da hadisai dubbai a kansu har a zo kan irin su suyuɗi din da haifazu ne yanzu kawai da ya ci ya ƙoshi kawai sai a ce eh buhari sai ya ce hadisi ingantacce ne albani sai ya zo ya ce rarrauna ne shi kuma albanin nan ko arba'una hadisi bai haddace matalan wa isnadan ba ba wanda ya shaida cewa ya haddace sai a ce an inganta an yi waye to ka ji hadisan da suka ce dubu ɗari uku ya haddace ɗari biyu raunana ɗari ingantattu kuma matanan wa isnada zai gaya maka shi ma bulwari to sai ce wa min musannafin bi jam'ihi yuhas haka littafin da aka yi shi aka ce hadisi ingantacce kurum za a saka to shi ma ka dau hadisin a ciki sai ya ce kabni kuzai mata wa yatlu muslima wa aulihi al-bustiyya summa al-hakima wa kan bihi tasahulun hatta warat fihi manakiru wa mawdu'un yurad da haka ibnu huzaimata sai yace a darajar hadisai ingantattu to shi yake bin bayan muslim in ka ce bukhari in ka ce muslim to sai sayi wa ibnu huzaimata kaga ba a cika randarsa ba so da haka sai yace wa aulihil bustiya bayan ibnu huzaimata to sai ka biye mishi da imamul busti waye imamul busti shine ibnu hibbana sahihi ne shi ma fa'auli al-bustiya thumma al-hakima sannan ka biye musu da Imam al-Hakim shi kuma al-mustadrak ala sahihai amma Suyuti ya masa nakadi ya ce wa kan bihi tasawul Imam al-Hakim yana da dan sakaci hatta wara da fihi manakir sai da aka samu hadisai munkarai sun gangaro cikin mustadrak wa mawdu'un kai hadda wa hadisan da suke mawdu'ai na ƙarya sun yuraddu wanda za a juyar da su sun gangaro amma malamai sun masa uzuri sun ce a'a ba wai tasahuli ne da shi ba shi ma musulun suwidi an masa taƙibi cewa ba tasahuli ne da shi ba hadisan ya tattara da ya tattara sai ya dawo yana rairaye su da kansa yana fitar da wanda yake ganin za su fita daga cikin mustadrak yana fitarwa yana fitarwa to kuma sai mutuwa ta riske shi bai bai karasa ba to shine ya zama na an samu wa'annan hadisan da ake ganin su munkarai da wanda ake ganin su mawdu'ai da haka wannan imamu ibnu ibana ya rauce cikin ingantacce amma ga shi sharibi ya ce hadisin rarrauna ne to me yasa malamai sun kasu gida biyu wajen inganta hadisi da raunar hadisi ibnu salai yana ganin cewar tun daga zamanin su ma bai inganta wani malami ya zo ya ya inganta hadisi ba daga zamanin su an rufe inganta hadisi an bayyanta na manta shekarar da aka haifi ibnu salam amma dai sharif zai iya duba mana ibnu salam za su nuna maka shekarar da aka haife shi to tun daga lokacinsa yana ganin cewa ba za a inganta hadisi ba za a inganta hadisi ba ko a raunana an rufe kofar wannan tun daga lokacinsa yana ga wa ibn salahi qala ma tafarrada fa hasanun illa li da'afin farduda jaryan alamtina ya an yusahaha fi asrina kama ilayhi dana kamar yadda suyudi din ya bara yace yace wato miladiya ko duba dai ka gani suna saka shekaru guda biyu da miladiya da hijiriya duba ka ga kowace din yawwa eh kaga a ƙarin na shida aka yi to tun lokacin su yace a zamanin mu ba za a sa hadisi ko a inganta ba yace zaryan alamtina ya ayyuka fi asrina kama ilaihi jana'a yana da littafin hadisi muqaddimatu ibnu salah ko ta ta musallau hadisi a cikin yace tun a zamanin mu ba za a abu amma dai da isudi yayi mai raddi yace wa ghayruhu jawaza wa wal abar fa kun huna bi malahu addan nazar yace amma wani ibnu salah sun ce za a iya inganta hadisi ko da ba a wannan zamanin ba ko da a zamanin baya amma dai abinda suka ce fa hakum ayyuhal mutabassir wanda ka zama ceko a ilimin hadisi ka zama muhaddisi to kai hukunci da inganci da rauni da amma ka zama muhaddis ba muhaddis din kuma karamin zance ne sai ka san hadisai kili na manzala ka san rijalu ka san rijalu bukhari rijalu muslim rijalu abu dawud rijalu wannan mazajen kowa ka san su da yadda tarihin su yake da waye din su ba wai yadda albani yake yi ba idan ya ɗauko hadisi ya ga isnadin ga sai mutum biyar ne sai zai komo sai koma tarajum ai ya ga yake yi sai zai ɗauko irin su littafan su zahabi sai duba ya ga me zahabi ya faɗa a kanka to in ka ya ga kai suka ne to ya wuce na gaba sai ya ga suka ne sai ya wuce na gaba a haka yake in ya tattara sai ya ce hadisi na ingantacce ne dan haka shi yasa dan da ya dogara da wannan sai ya dinga samun ikhtilali wasu malaman da sunansu ɗaya da haka a can sai ya inganta hadisi nan kuma sai ya raunana shine aka samu tanaqudatul albani din nan shine malam Nasir Shakka do Musa yake ga mana ko yace rudani ya shigar cikin ilimin hadisi ba shakka haka rudani ya shigar saboda shi in ya dau hadisi ba wai haddace tarihin mazaje ya san su a kansa ba a zuwa yake ya dauko zai ya dauko siyara alamin nubala da littafan tarajum din nan na jarwar ta ajile ya tattara ya jidduwa ya ga me suka faɗa a kanka ne bu kawai ya ce sahihi hadisi ina wannan kuwa ai ba su sharif ba haka suke ba radiyallahu anhu sun haddace mazaje kusan ana cewa sanin isnadi a duniya a yanzu in bai zo na ɗaya ba zai wuce na biyu ba wanda suka san mazajen hadisi in ka ce wane ya san tarihinsa a ka ba wai ya je ya duba tarajin ba zai ce maka wane ne malamin bukhari ne ko malamin wane ne wane ya yi ruwaya abunsa wane ya yi ruwaya wane ya yi ruwaya kuma an ce kaza a kansa an ce wannan a kansa ya sani kuma hadisan nan da suke cikin wayannan littafan gaba ɗaya ba wani hadisi da zaka faɗa face ya san inda yake kamar yadda ya faɗa wannan duniya ce ta mishi shaida ba wai ya faɗa a kansa yazo yazo ya abuwa shi ko abin da shi alwani ya kware a ciki kamar yadda ya faɗa ya ce kwararre ne wajen gyaran abu haka ya faɗa mahiri ne kware da gaskiya kware a nan nan nan duniya ce mai shaida akan haka an bayyana amma dai nan bai samu wata shaida ba da haka nan abin da ya samu kawo nan magana da aka ce ibnu ibana ya rawaito cikin sahihi a da bayhaqi a cikin sunan al-kubra yace walakin akaraja ibnu al-jawzi fil mawdu'at ibnu al-jawzi yana da littafi da ya sa mishi suna al-mawdu'at wanda wannan mawdu'at din kawai a wannan littafi duka raunanan hadisan da aka kirkiri ƙarya aka raba annabi sallallahu alaihi wasallam yake sakawa qala suyudi fi durrul mansur imam suyudi ya faɗa a cikin ad-durrul mansur wahuma yana ce ya'ani ibnu ibban wa ibnu al-jawzi ibnu ibban da ibnu al-jawzi yace dukkan sun tabbata a gefen warwarariya hanya kaga shi ibn al-jawzi ya ce wannan hadisin na Abu Dharr mawdu'i ne shi kuma ibn Ibn ya ce sahihi shi kuma ibn al-jawzi ya sa cikin mawdu'at dan haka sai suyudi da yazo eh da suyudi yazo sai ta yi kowannen su yana yayi yana gefe was-sawabu annahu da'if abin da yake daidai kai ibn Ibn hadisin ba sahihi bane kai kuma ibn al-jawzi gaskiya ba maudu'i bane hadisin dai da'ifi ne la sahiha wala mawdu'a kama bayyantu yace kamar yadda na bayyana fi mukhtasar al-mawdu'at shi Suyudi yayi littafi sunansa mukhtasar al-mawdu'at yace to a ciki ya ambata haka wa ala kullin mulana kare yace a dai duka din fa innahu lam yastamil ala hukumi shari'i na hadisin bai tattaro hukuncin shari'a ba su yan izala da ake tarjuma da su hadisin da yake bai tattaro wani hukunci na shari'a ta halili ko ta harimi ba to na yi ba da wani matsala da shi fada'il ya faɗa ko kuma manaƙib wanda ba su karo da nasi ba ba wani matsala kawai su ne dai da Allah ya jarrabe su da shiririta da shirme da rashin tabbacin karatu abinda aka ce bai tattaro hukuncin shari'a ba wani hukunci na shari'a ko kafirtawa ko haramtawa ko halattawa ko wani abu to hadisin bai tattaro ba kawai an ce adadin annabawa ba sai ma aka dole ka yarda su dubu ɗaya da dubu ashirin da dubu ɗaya da haka sharif da ya fara magana sai ta yi kai adadin annabawa wanda ya san su sai Allah saboda me saboda hadisan duk da aka kawo na cewa adadin annabawa kaza ne kaza ne kaza ne dukkan su rauna ne kaga gashi har da wani malamin da yake ganin maudu'i ne ba kaga ku shi maudu'in hadisi yaya ai haramun ne rawaitar da shi sai an faɗa kan in ka faɗa hadisi na ƙarya to wajibi ka ce na ƙarya ne faman rawaha fi kitabihi fadar haka imam suyuti ya fada wal wadi'u kal wadi'una ko kal wadi'ina fi fada'ilis suwar faman rawaha fi kitabihi fadar wanda ya rawaito hadisi maudu'i a littafin sa shi yasa shehu suka yi radul ayashi radulawan cikin ya suna littafin da ake karanta alaji kamalul farihi ko sai sai wa in kana zalika la ya khalu min du'ufin fi sanadi aw wada'in fi sina'ati al-hadisi yake sai ce fallana'ati bi ba'd ma rawainahu fi zalika haka yayi bara saboda amana ta ilimi yace ko da yake hadisan da zamu ka cikin kamalul farhi din nan wasu basu wofinta daga rauni ba a cikin isnadi wasu kuma mawdu'ai ne ma to kaga ya fita ya kubuta haka ake so in za ka maudu'in ka faɗa yace wasu hadisan ma mawdu'ai ne sai ce amma dai za mu zo da shashin abin da muka rawaito fi zalika linuti abi sab'aku wal hadaka dan mu jadda kunnan mu dadi da kwaya idanuwan mu da waye to wannan haka ake so a zama ka zama an bayyana in an rawaita hadisi wannan ga matsayinsa ga matsayinsa amma kuma wannan baya hana a ce ai hukunci da shi a bangare kaza ai hukunci da shi a bangare kaza an bayyanta wani hadisin dai tabarani ya fitar daga ayyuwa ba yace ya rasulullah kamil anbiya nawa ne annaba qala yace mi asu albin wa arba'a wa ishirun alban dubu da ne dubu ashirin da dubu hudu ar-rusul min zalika salatu mi'atin wa khamsata ashara kaji ko manzanni ɗari uku da sha biyar ne shi yasa ko yakin badar saɓani ne kan ɗari uku da sha uku nan ɗari uku da sha biyar ɗari uku da kaza za ka je ka gari wayoyin sun nuna haka wasu suna cewa ɗari uku da sha biyar wasu ce ɗari uku da sha uku wasu ce ɗari uku da tara wasu ce kaza haka to kaga wannan riwayar ta ce manzannin ɗari uku da sha biyar ne jamman gafira a rijalu hadisi abi umama ta rijalu muslimin mazajen da suka rawaita hadisin abi umama mazajen musulmi kaga akwai bambanci a ce da hadisi sahihul isnadi in aka ce sahihul isnadi to har yanzu hadisi ba bai sha ba sanadin ya inganta matanin kuwa ba matanin kuma ba da haka malam gaba gada a mukabala da aka zo sai ya ce ai gashuwa ne ya ce rija sahihul isnadi to sahihul isnadi kuma matanin kuma ba dan su kubuta kai shine al-hafiz ibnu hajar al-asqalani yace dan fa su kubuta malaman hadisin nan wani zubin hadisin zai ce masa sahihun insha Allah ta'ala aka aka ibnu hajar yace sai sai ya inganta in Allah su me yasa tun a farko shiyudi ya gaya mana yake cewa wai shin hadisan nan in Bukhari ya ce hadisi ingantacce ne wai yanke kawai ya inganta dole dole kawai ya za a yi to malamai suka rabu gida biyu shi ibnu salahi yace ai kawai shikenan in suka ce sayi ne sayi ne kawai yana faɗa yana cewa a can farko yake cewa wa kam imamin jana hako kaɗa'an biyi kaɗa'an biyi wa kam imamin jana wannan wirar jahafi ta ƙaribi zannan biyi wal kaɗu uzu ta suwibi shi ibn sala yana ganin cewa abinda suka ce sayi ne yanke sayi amma nawawi ya ce a zato ne zato ne in sun ce sahihi ne ana zatan sahihi ne in ji imamun nawawi ibn salah shi ne ce a yanke sai ce wa kam imamin dana an samu malamai da yawa da suka bi ibn salah akan cewa idan abin da ka yanke sahihi ne amma fa duk da haka yawwa abin da yace wal hukumu fi sihhati wa dha'fi ala zahirihi lal qadu illa ma hawa kitabu muslimin aw al fi siwa man taqadu fa ibn salah rajjaha kada an bihi sai ya ce wa kam imamin jana wannan wira ja fi taqribi zannan bihi wal qadu zu tasbibi yace hukuncin hadisi in suka ce sayi ne da ko hadisi sayi ne ko da ifi ne to ana yin amfani da wato kamar wani yana kira ko ana yin amfani da zato ne ala zahiri kai akan zahirinsa ake lalkaɗo ba wai yanke laka ce wannan hadisin rarrauna yi bane kuma ka ce yanke ingantacce ne a lalkaɗo illa ma hawa kitabun musulmi sai hadisan da littafin musulmi ya taro awil ju'ufi ko bukhari su ne kawai in suka ce hadisi ingantacce to nasu ingantacce ya ce siwa man taƙadu banda hadisan da aka yi musu naƙadi an musu naƙadin hadisi imamu darukudin ya zo ya fidda hadisai raurana a cikin bukhari da musulun sai da ya fitar da 230 hadisai guda 230 ya fitar imamu darukudin da ake ce masa amirul mu'izul hadisi da ya zo ya bibiya ya da ya ce wayannan hadisan a bukhari suke amma da ifai ne wannan hadisan a musulun suke amma da ifai ne inji imamu darukudin ali ibn umar siwa man takadu fa bin salah rajjaha yace kazan bi ya wani salah yace ai yanke in suka ce zai ne zai ne ko yanke suka ce da ibin zai yace wa kam imamin dana an samu malamai sun bi shi da yawa kan haka amma nawawi yace a ba haka bane ba amma dai shi ma suwidi ya karkata zuwa wanda suka ce yanke din za a aiki da shi to wannan hadisin aka ce idalul hadisu abi umama tadalul muslimin mazalan da suka rawaita hadisin abi umama mazalan muslimi ibnu kathir yace hadha ala sharti muslimin hadisin a sharadin muslim aka rawace shi walam ya karuju amma bai fidda shi ba ka san maratibu sihhati bukhari da muslim sune na daya hadisin da yake kowanne muttafaqun alayhi sai wanda buhari ya kadaita shi kadai ba muslim sai wanda muslim ya kadaita sai wanda aka rawaita kan sharadin bukhari sai kuma wanda aka rawaita kai kan sharadin bukhari da muslim sai kuma wanda aka rawaita kan sharadin bukhari sai na muslim to kaga kenan kan sharadin muslim shine hadisi mai martaba ta shida suyutin da ya waƙe marwiyu zainun fal bukhari fama li muslimin fama hawa shartahuma fa sharta awwalin wa thanin thumma ma kana ala sharti fatan gairihima to sune wannan wa an muslimi bujja shi ba shehu dabarani ahmad ibn hanbal al-albi thiqatun wasaqawlu fazu kal haythami wa qala anhu zabi fi sirri alamin nubala ma alimtu bihi ba'atan shayi ya ce zahabi ya faɗa cikin sarewa alamun bin dubala ya ce wannan malamin ni ban ga wani laifinsa ba ban ga wani laifinsa ba ni ban san wani laifinsa wani yana da shi wani ya gani amma ni ban gani ba wallahi za ka yi mamaki sharif idan yana littafi wallahi duk hadisan da yake kawo da kai yake kasu ba wai zuwa yake ya ɗauko ya kwafa ba in zai saka in zai istishhadi da hadisi a littafi ba wai dakkowa yake ya kwafa ba a'a lokacin zai zo da hadisin ya rubuta yi kuma ishara zuwa inda yake da waye da waye da haka shi yasa aka ga zazzafan na shari'a radiyallahu anhu wani lokacin dukawa ba takaridi yayi muku in kun zo ku kuma wasu ku zo ku samu dama ku da katira da waye da za ku yi doktora ko masters ku zo ku dauka ku ce za ku yi takaridin littafin sharif za ku fitar da hadisai da ayoyi da waye ya ban muku ku zo ku yi hannun duk da ka yake kawo ba za ka sallama wa sharif ba sai ka ɗau littafin sasiratun rasulul azam a nan isnadan ma yake kawo ka ji wasu littattafai ma na hadisi da malaman hadisi kai da baka taɓa jin sunansu ba yasharib yana da isnadin su aka yana kawowa yana yana yana yana bayani silatu rasul azam nasa mujalladi uku ne zaka sha mamakin irin usulubin sharif radiyallahu anhu a cikin siratu rasul azam wannan littafi yana da kyau da a mallake shi yana da abubuwa sosai shi kanshi wannan al-iqtisad fi tafsir qawaid al-iqtisad din sharif ya sa abubuwa da yawa kuma muna da karatu akan shi za mu rubi karatu mai sunan ingantacciyar aqida in Allah da za mu saka wannan littafi a nan gaba mun karatu a cikinsa albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya a nan za mu tashi kuma shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayani a kansa allahumma salli ala ma ulika wal katim lima sabaqana siril aqibil haq الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين